العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله idan ba kuma ta ba a rannan mun shiga cikin babi na ma'rifatu alamatul i'rab wato gane alamomi na li'irabi wanda muka ce alamomi na li'irabi farko dai arrafu yana da alamomi guda hudu alama ta farko abdamma alama ta biyu alwawu alama ta uku al'alif alama ta hudu annun muka ce kuma waɗannan alamomi sun kasu gida biyu هناك علامة أصلية وهناك علامات فرعية فالضمة هي العلامة الأصلية للرفع وغيرها فرع عنها هذا muka faɗa a nan ko wato duk abin da aka ce marfu'i ne al-aslu fihi an yakuna marfu'an bi-dhamma wa qad yakhruju an hadha al-asl fa yakunu marfu'an bil-wawi أو مرفوعا بالألف أو مرفوعا بالنون إذا فالضمة هي العلامة الأصلية وغيرها علامات فرعية to sai muka zo za mu ɗauki mawadu damma wuraren da lalle in aka ce marfu'i ne damma za a samu ba wani abu daban ba wanda shine za mu tafi a kansu a yau a wannan darasi na na bakwai na yau ko na tara abin kai darasi tara da gobe to a wannan darasi na tara بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم مين تعرف ده كان يكتب كده وين جاءت الربيع الثاني بقولي تكت ولا ما أذن كان رجع كذي تكت جاءت الربيع الثاني وتهدي a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijira wanda kuma ya zama sha takwas kenan ko sha tara ga watan bature watan shida shekara ta biyu da biyu miladiyya kenan تقول ماذا؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
مواضع مواضع الضمة. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثالث ولفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء.
جميل. wannan shi ne wuraren da idan an ce abu kaza marfu'i ne a ɗaya daga cikin wannan wuraren to lallai ne alama ɗin rafa'arka shi ne damma sawa'un kana dammatan zahira aw dammatan muqaddara an gane ku um yace fa amma damma fatakunu alamatan lirrafi fi arba'ati mawadi' الموضوع الأول الاسم المفرد زي زي يشرح اللي هيك نجي ده الاسم المفرد saboda idan an ce al-mufrad ya iya zantowa kishiyarsa musamma da jam ya iya zantowa mufrad wanda yake kishiyarsa al-mudaf ina wajen zan fahimta yanzu lokacin da za ka ce kitab haza mufrad kitabani mutanna kutub ta zama jam'i to kaga mufrad din da ake magana a kanka a wannan babin mufrad ne alladhi yuqabiluhu al-mutanna yarjan kuma a iya cewa mufarad ana nufin kadai fitti wanda aka rubuta shi kadai fa'ilun nan yuqabiluhu al-mudaf kamar idan nace zai hada ismu mufrad amma abdullahi fa eh hada laysa bi mufrad wala ma huwa mudaf ina fata mudaf idan al-mufrad kad yakunu ضده مثنى وجمعا وقد يكون ضده مضافا فزي بيان ليس يجب على الاسم المفرد انا وجمع التكثير هذا اسمه جمع التكثير وجمع المؤنث السالم ده جمع متى ماتا شنو جمع المؤنث السالم wanda shi bai zama takfir ba domin sukan ce salim abin da suke nufi alladhi salima bina'u mufradihi wanda ginin mufrad din sa ya tsira ba canja shi ba ba a rikida shi ba ina ba ta fahimta yanzu lokacin da ka ce muslim wannan irin na wancan ne fago ko ba irin sa bane muslim an gane ko in za ka yi jam'in ta ka ga mufrad din sa yana nan sai kai ne muslimina me za ka yi ziyada kawai ne wawon da kaga asalin mufrad din yana nan lafiya ba abin da ya sani shi yasa yake ce masa salim yani sallima bina'u mufradihi amma lokacin da zaka ce kitab wannan alkalamin naku kitab in ka rubuta ne sai ka ce kutub kaga kitab kafin din da rika kasra ta mai da rika fata a mufrad kenan da karo din kafin ko ta mai da rika ta mai da rika هذا عندهم مفرده لم يخلق إلا من أجل كلا جمع تكسير وأن أكا جمع مفرد جلسة بعد كالي تحقيقة سديت بقى أما إذا أنت سالم مفرد هنا من الله فيها كي كالي أتيها كالتي نواو دمين سواء دمين وكيف سأتي جمع المذكر السالم إذا ماذا جيني كمر مسلم مسلمون مؤمن مؤمنون هنا فتان فإنت زيد زيدون ina fatan kun fahimta idan kuma mace ce fatima fatimat zainab zainabat ina fatan kun fahimta muslima muslimat mu'mina mu'minat kaga wannan duk jam'u mu'annas as-salim an ce da salim لأن مفرده قد سلم أما إذا أنت تكثير فأن كلمة مفرد الناس ما تاني تنجي مفرد تاني عندي دري kalmar a halin nufar wajen tafiya da aka canza ta kafin a yi jami'i ya sa gidan ta takfir kawai da abu yani sai kun nuna gaba yanki hannun mudara da kuma zai ne mudari annabi lam yattasil bi akhirihi me yake nufi lam yattasil bi akhirihi sai wanda a karkansa babu nuna mutuwa misali babu nuna tawfiq an gane ko to irin wannan fi'li mudari din yakan zanto marfu'i ne tamma az-zahira kida kida dai zai kare kabi a kai karanta gurin da وأقول تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع الموضع الأول الاسم المفرد والموضع الثاني الجمع التكسير والموضع الثالث جمع المؤنث المؤنث السالم جميل والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به الف الف اثنين ألف اثنين
الف اثنين ألف اثنين الف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة ولا نون نسوة wannan duk ƙarin sarfi ne ban ma sukan zanto alama na rufa'a wanda ke nuna kalma marfu'iya ce fi arba'ati mawadi wuri na farko al-ismi mufrad wuri na biyu jamu taksir wuri na uku jamu al-muannath salim wuri na hudu فعل المضارع الذي لم يتصل به ألف اثنين فيه كلمة لا يتصل بآخره شيء من الأشياء فيه ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة ولا نون نسوة domin ɗaya daga cikin wannan idan ya zo karshen fi'ilin mudari'i to yakan sa baya zama marfu'i da damma sai dai zanto marfu'i da wani abin daban kun gane ko yanzu misali idan ka ce yaktubani hada fi'ilin mudari'i marfu lakin ma alamat rafi'i eh ثبوت النون ثبوت النون تعمل نون وقد في ذيك المتوى مرفوع به بكاد يكتبان في المضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون يكتب جميع تكون أفعال الخمسة أفعال الخمسة كما داما تعمل نون في المتوى مرفوع عليه إذا كانت تري نون تكون تزنتو منصوبين كوكو تزنتو majzumai ina fata mu fahimta a fa'adar kamta kuma sai ne yaktubani ko taktubani yaf'alani a yaktubani taktubani da kuma taktubuna ba guda uku ne kenan haka sai guda biyu wannan ne guda biyu eh tas'aluna jamil jiddan aha taktubuna yake ne tafa'aluna din duk ɗaya ne يفعل ذلك dukkan wasu da su ne mubariki ne ko dai ka dinga nan zuwa ga mutum biyu mukatabai ga su su biyu a gaban ka ko ka dinga nan zuwa mutum biyu za'ibai ko ka dinga nan zuwa ga jama'atul dhukur al-mukatabun ko jama'atul dhukur al-ghaibun ko kuma al-mukataba mutum guda daya ina fatan fahimta idan nace an ce ma taktubani ba mutum ne yake nan mukhatabai antum taktubuna ba jama'atu zukur ke nan mukhatabun to ma yaktubani ba mutum ne yake nan da ba su nan hum yaktubuna ba mutum jama'a yake nan da ba su nan ba an gani guda ba antum taktubuna ba mutum ɗaya yake nan idan ka hada su ne suna jikin alafa'al khamsa waɗannan waɗannan fi'ilan da ake jingina waɗannan bangarori na mutane ka'idar su shine wannan nuna din da karshe take nuna alamar rufa idan ce antuma taktubani antum taktubuna huma yaktubani an gane ku hum yaktubuna misali sai kuma anti taktubina dukkan su samuwar nunin a karshe su ke nuna rufa ce da zaran ka sace nunin ko dai zanto mansubi ne ko zanto majnuni shine ce wa hasbuha bil jazm wa nasb sima kalam takuni li tarumi mazlima ne da bin mutum ya faɗa cikin alfiya wa hasbuha shafe min din bil nasb wal jazm sima abin da ke nufi alama alamatun lil jazm wa alamatun lil nasb idan ka shafe min to ya zama alama ta cewa wannan kalmar majzuma ce ko alama ta cewa wannan kalmar mansuba ce kalam takuni لتريني مظلمة أم بهذا ابن مالك ابن هذا ابن مالك بن سيبا ابن ابن ابن ابن مالك سكن الفيا أصلا سابوا بي idan mutum yana nawa masu yau suna kawo wa'azi shi in ba haka baka a cikin harkar nawa ne ake magana ibn malik an zo wa'azi ko abin nan kuma ibn al-qayyim to na'am sai ce أما الاسم المفرد فالمراد بها هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة سواء أكان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في نهي أكانت الضمة ظاهرة
أكانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد أو سافرت فاطمة أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي ونحو تزوجت ليلى ونعمة فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة والفتى ومثله ليلى ونعمة مرفوعات وعلامة وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة ممتاز zai bayyana maka me yake nufi da ismul mufrad فالمراد به ها هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما وتتبع مثنى بني تبع مجموع بني تبع ملحقا بهما بني وبا أذكر في دسو domin akwai kalmar da ba musanna ba ce amma ana ba ta hukunci na musanna kamar usman da isma tani duk hukuncin da ake wa musanna shi ake musu hukuncin da za a yi wa zaidani shi za a yi musu kitabani shi za a yi musu الرفع بالالف والنصب والجر بماذا؟ بالياء فشي يا مسلم kamar kuma akwai mulhaq bil jam wanda shi laysa bi jam'in lakinnahu mulhaqun bil jam kamar misali 20 30 40 dukkan su wannan yulhaqu biha jam'u al mudhakkar as-salim hukuncin da ake wa jam'u mudhakkar as-salim shi ake wa 20 da 30 da 40 إلى التسعون هذه العقود كلها abin da ake nufi da al'uqud wato gomiya din dai abin da ke gaba su ta goma kamar asara haza akadun isrun haza akadun talatin akadun haka da arba'in ila tis'un tun daga isrun zuwa tis'un daidai suka da jami'in mazakar salim wajen jami'in mazakar salim za ta ce za a musulmin idan kuna da yawa ra'aytul muslimin wa marartu bil muslimin ina fata an haka za ka ce hadhihi ishrun balaga ishrun balaga al-adad ishrun balaga al-adad 30 balaga al-adad 40 ila 30 ina fata an zanta idan wannan mulhat ne bi jam'u muzakkar salam ya shiga bil ibn sai ka ce mulhatan bil jam'i an gane ko da su illiyun kalla inna kitabul kalla inna kitabul abrar alladhi illiyun wa ma adraka ma illiyun kaga shi jam'i ne a abin nan mulhaqun ne bil jam'i muzakkar salim min haythu al hukm al i'rabi ta fuskar hukuncin i'rabi abin da yake jam'ul muzakkar salim shi ake masa amma shi ba jam'ul muzakkar salim bane ba sai da mulhaqun bi ina fata an fahimta to shi ne ce abinda ake nufi da mufrad ma laysa musamman abinda shi ba musamman bane wala majmu'an ba kuma jam'i bane wala mulhaqan bihima kuma ba a rikar da shi da musamman ko jam'i wala min al-asma'il khamsa kuma ba ya cikin asma'il khamsa to wannan shi ne ake kira al-ism al-mufrad فهو مكان المراد به مذكرا في يده مذكر مثل محمد وعلي وحمزة أم كان المراد به مؤنثا كوا بين أنثى مثل فاطمة وعائشة وزينب فهنا كانت الضمة ظاهرة ومن الضمة بين الظاهر تك من جنت كما في نهي حضر محمد وكافر فاطمة أم كان المقدرة حكم ضمة بن قدرة تأتي نحو حضر الفتى والقاضي وأخي ونحو تزوجت ليلى ومعمى an gane ce fa in hadara muhammad lokacin da kace hadara muhammad ido lafazin muhammad din ya kaza fatima da lafazin fatima marfu'an ko wanda daga cikin shi marfu'un marfu'un ala maza ala fa'iliyya bisa ga kowanne cewa fa'ili ne wa alamatu raf'ina ad-damma az-zahira wal fata haka lafazin fata wa mislihi layla haka lafazin layla wa ni'ma da lafazin ni'ma an gane marfu'at ko to san gudun na karanta ba da daga da yake tazawwajtu laila sai dai tazawwaja laila ki dan da yake marfu'at shine sai nan arba marfu'at ko ne marfu'i ne tazawwaja laila wa nu'ma wato laila ta yi aure haka nu'ma ta yi aure ko ne marfu'i ne wa alamatu rafi'ihinna dammatun muqaddaratun alal alif amma alamar raf'a din shine damma yadda ake kaddarawa akan alif lokacin da kace hadaral fata ka ka kaddara fata alal alif haka idan kace tazawwajat layla ko kace tazawwajat mawma dukkan su ka kaddara fata din ne alal alif mana amin zuhuriha abin da ya bayyana ya hana bayyana ta at-ta'azzur mun yi bayanin at-ta'azzur a baya ko والقاضي لفظ القاضي مرفوع وفي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء وفي علامة مرفع ضمة بيت كبرى وكان يمنع من ظهورها الثقل أبن أنا بينة الثقل نوم وأخي لفظ الأخي إذا أنت حضر أخي مثال مرفوع هنا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة علامة قبل ياء المتكلم ana kaddarwa akan abin da yake kafin ya'ul mutakallim mana amin da zuriya harakatul munasaba abin da yana bayyana ta haraka ta munasaba wato istigalul mahalli bi harakatul munasaba kama kullu ko za ku samu wa malam kujera eh za ku samu wa kujera ku alaikum assalam me zan baki ne eh dawa wata yake kama da sai da muka za ka yi ta'aliki daga wata ce ka dai zauna dai ba za ka hau kujera kun gane wannan ko? ta wato dai dan an ce al-mufrad shine ma laysa musamman wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma' al-khamsa to duk inda suna yake mufrad in ya kama a yi masa arrafu domin alamatar rafi idan da za mu sa masa addamma wa hadhihi addamma qad takunu zahira wa qad takunu muqaddara zahira idan ya kasance sunan laisa hasirhi alifan wala ya'an ina fata mu fahimta muqaddara idan kana hasirhi ألفا أو ياء ألفا لازمة أو ياء لازمة إلى آخره كما ذكرنا فبكي في جمع تكتير في قال مساء قال مساء تجارة جمع
واما جمع التخفيف فالمراد به ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغير مع تغير في صيغه مفرده.
جميل جدا.
في صيغه مفرده.
اي وانواع التغير الموجوده في جموع التكثير سته.
اي لكي بكون جمع المذكر السالم ده جمع المؤنث السالم أو تعمل فيما سالم تجد لسلامة بناء مفرده لسلامة بناء مفرده سبب da ta tashi yanzu me kake yi kana san jibril kalmar ne ko kali kali sai ba ta wayun ko minu wayun ko minu ala asiri to kaga shi kuma jama'u tafsir ba haka bane ba shi mujrad din lam yusna shi ne ke wa amma jama'u tafsir abinda yake kira da jama'u tafsir kal murad bihi ma dalla ala akthar min ismayn aw ismatayn ma'a taghayyurin fi sifati mufradihi abin da ya nuna biyu tsawon biyun nan namiji ne ko abin da ya fi biyu tsawon abin nan mace ne ko namiji ne sama da biyu mata sama da biyu maza tare da cewa an sami canji a birin mufrat ɗinsa mufrat ɗinsa lam yusla to yayin da duk aka samu wannan ya zama dan tafsir yanzu misali idan nace cuta in za ka mun gane su zuka ne kutub yayin da kake kutub mufrad din ya tsira an samu canji a cikin mufrad din yayin da nake rajul in za ka mun gane su zuka ne rijal jamil jiddan rijal da kake mufrad din dire sa ya tsira bai tsira ba yayin da nake kalam in za ka mun gane ka ka ga mufrad din bai tsira ba ina ba ta fahimta to duk abin da aka tafi jam'in ka mufrad din ka bai tsira ba ma dalla ala akthar min ithnayn aw ithnayn ma taghayyur fi surati mufradihi wannan shine ake kira jam'u tafsir sai ce wa na'u taghayyur al-mawjuda fi jumu'i at-takfir sitta nau'ikan canji da ake samu a cikin jam'u tafsir guda shida ne ko dai ya zama kaza ko ya zama kaza har zuwa shida ga zan zai kira yanzu na farko الأول تغير بالشكل ليس غيره مم.
أو أسد وأسد ونمر ونمر فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في ش- في شكلها to ka ga ne canjin da aka samu a cikin wasali ne kadai amma birin kalmar yadda wannan take haka wannan take yadda idan ka tashi rubuta musrat za ka rubuta haka ba haka ce ba haka in ka tashi jam'i ba shi ma haka din ne ka zo mufrad asar amma da ka zo jam'i ba usus tafayyar dan an samu gina a cikin ne cikin wasali kadai to wannan shine nau'i na farko daga cikin anwa'ul tagayyur da ake samu wato a cikin jam'i muzakkar jam'i tafsir kamar asad da usd namir da munir wato asad zaki kenan jam'in sa usd usd namir wato da muke kenan jam'in sa munir munir kar ku manta wannan ya kawo mana abin da ya so a samu canjin ne kadai ta fuskar wasanni inda haka bai da yake isu ina jam'i ne na asad ina ba dan fahimta to shi kuma kaga a kan dan dan da sanyin masa da an samu an samu karin yayi ina ba dan fahimta haka nan ne inda ga dan yace munir nan gurin ma kaga dan da sanyin masa da an samu karin to amma ba wannan yake ko yake ba mu misali na abin da ya faɗa mana wato canjin da a wasali ne kadai amma in ka kalli kalmar ba wasali za a karanta shi da daya fa inna urufal mufrad wal jam' fi hadhihi al misalan muttahida harsan da ke cikin nasarar da wanda ke cikin jam'i a wannan misalan suna nan daidai suke da juna wal ikhtilafu bayna al mufrad wal jam' inna ma huwa fi shakliha bambancin da aka samu tsakanin mufradin da jam'in kawai wajen wasali ne to wani nau'i na farko kenan wanda a samu bambanci cikin wasali kadai banda gurin kalma banda adadin harsan kalma dai kenan na biyu الثاني تغير بالنقص ليس غير نهوا تهمة وتهم وتخمة وتخم فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذين المثالين وهو التاء وباقي الحروف على حالها في المفرد
تغير بالنقص ليس غيري wato canji ta hanyar rage a kalmar kasance tuhama ya zanto mufarar idan ka ce tuham jam'i kenan kaga da ka tashi jam'i sai ka rage adadin harfan ne ka rage adadin harzan ne mufrad haka idan ka ce tukhama idan ka tayi gani sai ka ce tukham ka rage adadin harzan da ke cikin mufrad iko Allah iska ne ka fa anta tajidu al-jam'a qad naqasa harfan fi hadhihi al-kalima wa huwa ta wa baqi al-huruf ala haliha fi al-mufrad wannan iska ne ka بدون جنب متغير بالنفس ليس غيره
نعم الثالث تغير بالزيادة ليس غيره نهو سن وسنوان في مثل قوله تعالى سنوان وغير سنوان wato kaga wannan an samu canji a cikin mufrad ne ta hanyar ƙari a can wurin an rage adadin harfin mufrad daga tukama ya zama tukam an gane ku to a nan gurin sai ya zanto ƙari aka samu a cikin akan adadin haruffan mufrad mufrad sunu jam'in sunuwan bi misli qawlihi ta'ala sunuwan wa ghayru sunuwan na'am jeka jeka jeka
الرابع تغير في الدفن مع النقل نهو كريم وسوس وكتاب وكتب وأحمر وحمر وأبيض ودين
wannan canji kenan fi shakli wajen abin da ya shafi wasali ma'an naqsi tare da tawawa nusrat akan ce sarir adadin harfan da cikin sarir kan harfan arba'a lokacin da kaje jami'i sai ka ce sururu naqasa adadu al-huruf naqasa adadu al-huruf min al-arba'a ila al-thalatha to kaga nan an sami canji biyu sannan a nusrat sunyul maftuha yanzu kuma ta zama madmuma sannan kuma ra maqsura yanzu kuma ta zama madmuma kaga tagayyur fi shakli ma'an naqsi كمان سرير سرور وكتاب وكتب هذا كتاب أرجع مرة جداه دي كمر سنجمع إكو أحمر وحمر أحمر جداه دي حمر سنجمع إكو أبيض بيض عندنا إيه تغير في الشكل مع النقص ثم بيرد الخامس تغير في الشكل مع الزيادة مم.
نحو سبب وأسباب وبطل وأبطال وهند وهنود وسبع وسباع وذئب وذئاب وشجاع وشجعان جميل تغير في الشكل مع الزيادة canji a wajen wasanni tare da ƙari wato wasannin ya canji kuma an sami ƙarin harafi na hau sabab wa asbab an gane ko wa batal wa abutal wa hin wa hunud wa sabab wa tiba wa zib wa bi'ab wa tida wa tija'an to mai da mai tsakanin wannan da nan ba ta gudu ya zai faɗa ba mutum ɗaya zai magana ai mutum ɗaya zai magana mai da mai tsakanin wannan da nan ba ta gudu kamar ya تغيير في الشكل مع النقص ومن تغيير في الشكل مع جميل wato kan yi kari na hanyar kan hanyar rage na hanyar kari ke na to karin da a cikin ne kuma rage a cikin ne wato a kan wurin adadin harfan da ke cikin nufarar sai aka rage a nan wurin adadin harfan da ke cikin nufarar sai aka ne ta ka kara kaga akan sariyar harfa guda hudu da aka ce kuro sai suka dawo uku su ta harfa guda hudu da aka ce kuto su suka dawo to a nan wurin da aka ce saba harfa guda nawa uku da aka ce asba sai suka zanta hudu ke an fahimta ku suka zanta biyar na suka zanta biyar ke haka batal da abutal haka hindiya ne jami'a sai ce ne na gida السادس تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا نحو كريم وكرماء ورغيف ورغفان وكاتب وكتاب وأمير وأمراء wannan kenan tazawur bi shakl ma ziyadati wa naqs jami'an an samu canjin nasali an samu tsari haɗe da rage kuma ya za a kama da baki juna guda biyu a samu tsari a samu rage a ko duk tun da a sallah ma an samu wannan wannan da kasa wa zada da gida gada sunan idan an samu wannan hannun ya zama mai gida gari da yanzu ba ko ya kama da baki له كريم الكرماء رديف ورغفان وكاتب وكتاب وأمير وأمراء to a nan gurin yaya aka aka samu ƙari haɗar da rage nan tafi mu ɗauki karin da kurama mu tabbata haka ina jin ka mu'azza wajen karim mhm an rage yawo
aha sannan aka ba a tsara hadisin wajen tura ba eh in za an samu rage da kari tare da
wajen karin an rage yawo tun da aka wajen da aka rigar yi shafi rage ya ido tsara kuma hadisi ta kuma kara hali jamil jidda an kara kuma alhamza jamil jidda wato an samu rigi tare da tari domin karin ana wajen karin da aka cire ya din da aka zo jamil sai aka kara alif aka kara alhamza sai zanto sura ma haka rabu da rubutan wajen rabu ina an cirewa don mu kara ne alif wannan katib ya kittab wajen kafin da aka zai ke tabba da aka rage a cikin kafin alif to sai kuma aka kare ne أعوذ بالله عليك ما هم ما لفاتني wanne haka bayyana wato ziyada bisa da i to har har bi da da kara kenan nan to wannan yanzu da aka kara kuma a'a to ai da ma san akwai sa a kalmar da aka kawo ta biyu sai aka yi ibadani da cikin ɗaya ka zai yi sama ya da na da kuɗe ne na'am an kara alifin bayan ta to idan wani ce maka canza ba a zahalin da kuka ce a rage eh a su yi su eh mumtaz alifin din da ke can wurin a bayan ta su aka cire ta a nan kuma alifin din da aka kara a bayan ya kuɗi ta ta ga ita ita ma kara ta ce dan asalin jumlar waje ta ba wai wannan sai aka ciyo ga wannan gurin ba kana da wanda ke kun ga idan an kada harfa guda biyu a harafin ta da kuma harafin alif jami jiddan yi wa amir da kuma umara irin bistakli laysa ghayr ko ta ghayrin bin nafsi laysa ghayr ko ta ghayrin bin ziyada ko ta ghayrin bin nafsi بالشك في شكل مع النفسي هو تغيير في شكل مع الزيادة هو تغيير في الشكل مع الزيادة والنفس جميعا وتجري من كثيرة ظاهرة كل في الشكل فقط كل في النفس فقط كل في الزيادة فقط كل في الشكل مع النفس كل في الشكل مع الزيادة كل في الشكل مع الزيادة والنفس هذا كله كده باخده مع الرجال دون بيدار عنك من تريد بدل الرجال ليه تجي تنبأ كاذب yanzu kun fahimci wannan ko wato abin nan tagayyar na farko ne a tagayyar na ba fi shakli lai tagayyar tagayyar na biyu ne bin na tafi lai tagayyar dole sai kace lai tagayyar sai kuma tagayyar na biyu ne biyar su lai tagayyar sai tagayyar na wato fi shakli na annabi sai kuma na biyar يستقر مع الزيادة دون كده يستقر مع الزيادة والنفس cikin wannan rubutun da wani ya samu ya wuce to wannan shi ne abin da yake nuna mazuba ne a cikin darasin nahawu amma in farko na mun kalmar zuwa ga hausa wannan ba nauyi na bane ba ba kuma wajibin din ne karanta nahawu bane ba yanzu wannan nafila ce za mu shiga bayan mun yi farilla farilla ta shi ne ku gane wannan wata kalmar ta gani banza da ni na farko tuhama ko kuma ku ce ne tuham mene tuhama tuhuma eh ita ce tuhuma haka kuma ta tuhuma da ha'ul amatu kudu ko at-tuhama dukkan su dai da ne at-tuhama kamar yadda juma'a ta ce al-jum'a ko al-jumu'a ko al-juma'a al-jum'a al-jumu'a al-juma'a an gane ko haka at-tuhma za ta ita at-tuhma bi iskanha ko at-tuhama bi fathiha jami'in jumma tuham kamar yadda jami'in al-jumu'a tuhma al-jumu'a kamar wannan yake aljuma an gane ku kawai ta juma kawai ta jumu'at an gane ku mumtaz to sai tukhama wa ta ma'ana tukhama eh ya ce kun bin gidi ko kuma ka ce yunwa amma kun bin gidi haka kadai ba zai an da zai an sama da tuka ba kuma mun duka sakamakon yau a mutum da irin tsofin nan kai me ake kiran tsofi ne ya je karshe a ana nuna a hausa tsofi Allah kawai ke ne bilal ya hausa ya iya wato da mutumin da ya zari ya cika cikin su sama da kiwa idan mutum ya ci da yawa ya cika cikin su za a ce ya ci yayi to dangin ka ce kan to da ganin ce ne sinwan wa gairi sinwan na yi da sinwan wata take raya a kasa kamar gaba dole sinwan wata take tashi sama ta miƙe sai daga cikin fasarori da malaman tafsirin cewa wannan ayatar cikin suratul radi sinwan ne ruwar sinwan waɗansu kuma sukan ɗauki sinwan wato waɗanda suke bai ɗaya dole sinwan waɗanda suke launuka daban-daban na'am tarihar da shirin wannan hasama masa كتاب وكتب هكا أحمر وحمر أبيض وبيض أحمر إنتيني حمر جاجا ودواكنا أبيض إنتيني بيض فار ودواكنا بدنا نقول هند وهنود هند جمع مضرب من هنود جمع إنسان تبع بكبار تبع dukkan dabbar da ta iya yin wata sai take ta hari da mutum kamar zaki kamar da masa dukkan su ke ba ne waɗannan wadda wadda in sanannu ne tija jarumi tijuan jam'in su kenan karim da kurama duk da hannun an gane wannan rabi ake gurasa kenan irin biredin da na larabawa mai kawar kai haka rubufan jam'in sa kafi da kittar amir da umara ta ji da wannan fahimta to da kyau sai sai wani abu lamuwa وهذه الانواع او هذه الانواع كلها تكون مرفوعه بالضمه سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب أم كان المراد منه مؤنثا نحو بنود وزيان وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى ونحو عذارى وحبالى تقول قام الرجال وزيان فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة وتكون حضر الجرحى والعذارى فيكون كل من الجرحى والعذارى مرفوعا بالضمه بضمه مقدره على الالف منع من ظهورها التعذر ita waɗannan nau'uka gaba ɗaya akan yi miki rafa ne ta hanyar damma sawa'in akama al-murad min lafz al-jam'i mudhakkaran nahu rijal wa kittab aw kana al-murad bihi muannas mun ko muna kallon shi ne a matsayin shi na zama tafsir قد يكون جمعا للإناث وقد يكون جمعا للذكور المهم جميل أن تجمع من التكثير وهم بدل أي مصرفة أعزاء أي مصرفة أمين بالدم أن قالوا كيف كما يبدا وفي رجال فهو كمر جمع من مذكر كنا كتاب بما مذكر أما غنود بجوانب يجمع مؤنث سواء كانت الضمة ظاهرة كما في الأمثلة أم كانت مقدرة ثم من الضمة ضمة ظاهرة تكون مقدرة تأتي بدي اسمها ضمة ضمة تأتي مقدرة كما في سكارى جمع سكران سكران من هو سكارى أن لا نقول ما كنا هيك جرحى جمع من الجريح jari wanda ya rauni ko aka ji masa rauni jarha ya zama masu rauni ke nahu azara kamar kuma azara jam'ina al-azra'u al-azra'u budurwa ke habala jam'ina ne eh jam'ina abu jam'ina hujla wa mithlihi hujla تكون كان الرجال والجوانب فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة كما بنت كان الرجال كيف كانت الجوانب كذا ذاك كان ان المسجد جلابي ان يشرف ان يتهم الضمة الظاهرة كتم فيكم حضر الجرحى والأذارى إذا كنت حضر الجرحى فكنت حضر الأذارى فيكون كل من الجرحى والأذارى مرفوعا بضمة مقدرة على الأليف بضمة مقدرة على الأليف وتكون مرفوع من الضمة wadda ake kaddara ta kan alif mana min da wuri a ta'azzur abin da yana fito warta shine shine a ta'azzur mun bayyana me ake nufi da ta'azzur a baya gani eh ne abin da eh ina nufin a gane dai ba wai kawai ma'anarsa a larabci abin da ya hana ba sun yi istilahi kan duk abin da jami'in harakat su a kaddara su sai su mana min da wuri التعذر يسمى اذا كان اخره الف لازمه ده اظن اخره الف لازمه في اصطلاحي انا هونتي في منها من غير التعذر هنا فتان انت اما اظن اخره يا في منها من غيرها السكن wato ba za mu istilahi don su bambance wancan da wancan na'am واما جمع المؤنث الثالث فهو ما دل على اكثر من اثنين من اثنتين بزياده الف وتاء في اخره نحو
بعض الظن أكبر ركعة تكون جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم فإذا إذا تدين من هذه بهاء المتكلم كما في هذه شجراتي كو هذه بقراتي إلى ما تعمل هذا هذه متداني شجراتي سنة خبر دلها فكذا أنا من شجراتي م- خبر لي خبر كون هو يكون مرفوع وعليه من علامة رفعه ضمة مقدرة علامة قبلها المتكلم منع من ظهورها إيه؟ يتبع المحل بحركة المناسبة جميل جدا توتني
فان كانت العادة غير زائده بان كانت موجوده في المفرد نحو القاضي والخطاب والداعي والدعاء لم يكن جمع المؤنث سالما بل هو حينئذ جمع لم يكن جمع مؤنث سالما أها.
لم يكن جمع مؤنث سالما بل هو حينئذ جمع تكسير جمع جمع تكسير مم.
وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة لأن كانت موجودة في المفرد نحو البيت ka sake koma dabarar ta sadako sakin taslam da take ta tsaye harkon karshe wai kar yi mutum da zaka yi karanta miki karanta miki نحو ميت وأموات وبيت وأبيات وصوت وأصوات كان من جمع التكسير ولم يكن من جمع المؤنث السالم جميل fa in kanat al alif ghayra za'ida ku lura da kyau yanzu lokacin da aka ce zainab in da idan su za ta ne zainaba kaga wannan alif din za'ida dan a mufrad ba da aka zo zan iya ka tsara ta haka idan ka ce fatima fatimat muslima muslimat mu'mina mu'minat wa haka da walai to shi ne yake fa in kanat al alif ghayra za'ida idan alif din da zanto ba kara ta ake ba bi an kanat mawjudatan fil mufrad idan to dama tun a cikin mufrad akwai alif nahu al qadi wal qada wad da'i wad du'a lam yakun jam'a mu'annathin salim to wannan baka kiran su jam'a mu'annathin salim an gane ko kar wani ya zo ga lafazin al qadati sai ce ne jam'ul mu'annas salim ko addu'a sai ce jam'ul mu'annas salim ba zai yi haka ba. dan kai da za a ce a yanayin wurin wa'anta ne kari ne alif da ta ta ce da shi ba haka lamarin yake ba domin alif din da ke nan gurin kari ce ko asali ce domin akwai ta a cikin adda'i an gane ko sannan tawon din da ke nan gurin marbuta ce a madadin ta zama maftuha ina ba don kun fahimta wanda yake a cikin al-muslimat tawon din da ke cikin wata iri ce maftuha ce ba za ka yi ta marbuta ba wanda shi ne al-mu'annas salim kaga arifin din kara ta kai ta kuma kara ta kai ita ma kuma maftuha ce nan gurin kuma marbuta ce cikin al-qudatu da addu'atu wa haka da ila akhirih ina ba don kun fahimta sai ko ne sai ce am idan har ta din ta zanto a alif din ta zanto ba kala ta kai ba dama san akwai ta a cikin mufrad kama alqadi wal qada wad da'i wad du'a lam yakun jam'a mu'annathin saliman bal huwa yunabi jam'u taksir a lokacin ya zama jam'u taksir kun gane da kyau al qada jam'u taksir da haka gudu take ga al qadati an gane ko رأيت القضاة مررت بالقضاة حتى الدعاة بل هو جنيه من دم التكفير وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة حتى إذا كانت تظن بها قارة أخيرا بأن كانت موجودة في المفرد لا ما تنتنى في المفرد كمر ميت أموات بيت أبيات صوت أصوات kaga lafazin mai ba kai ta ba da ka zo amwa ta hutun da ke cikin amwa ita ce dai asalin tawun din da ke cikin bai ha kuma ha kuma sau da da aswat da bai da biya ji haka ne kuna fahimta da kyau a kenan wannan tafin ba tsara ta aka yi ba ta ce ta asalin kalma to amwat da abiyat da aswat wani irin jam'i ne hal huwa jam'u mu'annatin salim aw huwa jam'u tafsir jam'u tafsir to to wani zai ce da kai ya zaka ce jam'u tafsir bayan ga shi akhiruhu alifun wa ta'un amwat alifun wa ta'un kamar yadda ke cikin fatimat aswat alifun da ta'un kamar yadda ke cikin muslimat mu'minat wata hanka zaka bar shi يكفي هذه التاء أصلية غير زائدة بخلاف التاء في مؤمنات ومسلمات ليست أصلية إنما هي زائدة إنما دعوهم كان من جمع التكفير ولم يكن من جمع المؤنث الثاني كيف أبنى التكفير؟
واما الاسم المضارع فنهوا فنهوا يضرب ويكسب فكل فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وكذلك يدعو ويبكي فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمته مقدرة على الواو منع من جميع الثقة وكذلك يقضي ويمضي فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الباء منع من جميع الثقة وكذلك يرضى ويقوى فكل منهما مرفوع وعلى رسله ضمة مقدرة عن الألف أنا أمير منها التعدد kun bayyana da kyau wuri na biyar kenan daga cikin wuraren da ban ma takan zantowa alama bin rafi wuri na farko mun ce al-ism al-mufrad wuri na biyu jamu tafsir wuri na uku jamu muannas tsali da wuri na uku to wannan na hudu kenan haka ma jamu muannas tsali da kyau to wannan shine wuri na hudu al-ism al-mudari' kamar yadribu yaktubu ko wani sai cikin waɗannan fi'ilai marfu'i ne luqulubi min an-nasib wal jazim ha kuma yad'u wa yarji ko wani daga cikin su marfu'i ne wa huwa kadhalika luqulubi min an-nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi dammatun muqaddaratun ala al-wa على الواو منع من ظهورها سكن أتنظر يضرب ويكتب علامة رفعه الضمة الظاهرة جميل جدا a nan gurin da ya buɗe da yarje marfu'un wa lamatu rabbi dammatun muqaddaratun ayla wa yan mana min zuhuriya hasikan haka idan kace yaqdi wa yurdi ko wanne marfu'i ne bima alamatu rabbihi dammatun muqaddaratun alayya mana min zuhuriya hasikan idan kace yarda wa yaqwa bima ko wanne marfu'i ne alamar rufa sa damma muqaddara alal alif mana min zuhuriya at-ta'addud wato duk abin da yake so yake maka fi'li mudari an gane ko wanda yake marfu'i alladhi lam yasbiq nasibun wala jazimun fi'li mudari wanda yake lam yasbiq nasibun wala jazimun shi ma yakan zanto marfu'i da dhamma yakan zanto marfu'i da dhamma to wannan damma din imma an ta kuna zahira wa imma an ta kuna muqaddara zahira ka kaulika yadribu yaf'alu yajlisu yadkhulu yakhruj muqaddara kamar ka ce yarda yaqwa yad'u an gane ku yas'a wa haka da ila akhiri dinnan gurin damma ce muqaddara ala akhiri imma an nakun mana min dhuhuriha as-siqal imma an yakuna mana min dhuhuriha التعظم ما كان آخره ألفا نقول منع من ظهورها التعظم وما كان آخره ياء أو واوا نقول منع من ظهورها السكن ففي وتكلمة تكرسي بيت الفعل المضارع بيت الذي لم يتصل به الذي لم يتصل بآخره شيء في هذه مكان هذه الرؤيا الذي لم يتصل بآخره شيء أما شيء شيء بيت الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة to me yake so da wannan kalma menene jumlar wannan za ta fitar mana wani sakamako za ta bamu sai ce wa kaulina
وقولنا الذين لم يستطيع بالعقل لم يستطيع به ألف سليم أو واو جماعة أو واو مخاطبة يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة فما اتصل به ألف سليم نحو يكتبان وينصران وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون وما اتصل به واو المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين ولا يرفع به السجود الضمة بل يرفع بسجود الليل wannan ya riga ya gabata ko na muku bayani su zama zaune a wajen nan wato kaga kowane ɗaya daga cikin wannan yurfa wajen subutin nun la yurfa wajen damma la zahira wala muqaddara wa inma yurfa wajen subutin nun eh والألف أولياء أولياء أولياء أفاضل وترى في سباق بابي yawa tun da ya mutu babi shi guda shi ne babi na al-af'alul khamsa a can zai zo ida din da yake nufi domin ya'un din da ke cikin taktibina ko tansurina fa'il ne kamar kuma alifin din da ke cikin yaktubani da yansurani fa'il ne kamar wawun din da ke cikin yaktubuna da yansuruna shi ma fa'il ne amma yace sayati ida zalik a nan gurin kawai abin da yake sai ya faɗa maka fi'ili mudafin din da ittasala bihi alifun ismail aw wawul jama'a aw nunun niswa aw ya'ul muqataba fa innahu la yurfa'u bid-dhamma wa innama yurfa'u bi thubut an-nun shi kamar shi ba ka da wancan ka'ida aha wa qawluna قولنا ولا ينصر فيه خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به في اليه مم.
مع قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصالحين hmm, والفعل من مبني على الفتح da wani fi'ili mubariki da zaran nuna tawkid ta hasu da shi to ya fita daga cikin ma mu'uram kaga magana mu ce masa marfu'i ta tashi daga aiki a lokacin ya zama gani inda ya zama gani ya fitar daga babu da nuna tawkid ta daga cikin shi zama babu ta fitar da shi daga mu'arabat ya daga cikin bab al-mabadiyat an gane ko من من التوكيد خفيفة أو تكلا يخرج الفعل المضارع الذي اتصل به اتصلت به فعلا منهل نحو قوله ليسجنن وليكونن من الساجدين هذا يسجنن kaga ya zama mabni ne ala maza ala al-fatih bi tisali binun al-fatih haka wala yakunan ima din wala al-fatih bi tisali binun al-fatih law jahanna min al-tawqif takila wala yakunan min al-tawqif al-qafifa jamil jiddan wal fi'l yanzu mabni ala al-fatih kaga fi'l ya zama mabni ala al-fatih baya cikin mu'rabat ballan tana daga babu ne wa qawluna ولا ينصر يخرج الفعل المضارع الذي الذي اتصلت به من التوكيد نحو قوله نون النسوة دي بو
نحو قوله تعالى نحو نحو
نحو قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرزقنا والرزق يمسك مبني على السكون
jamil jiddan kaga a nan gurin nunin mutuwa ta shiga me a a- kawo nunin mutuwa a nan gurin domin ya fitar maka da fi'li mubariki wanda karshen sa an sami nunin mutuwa kamar wal walidatu yurdihna to kaga duk fi'li mubariki da karshen sa ga nunin mutuwa shi ma a lokacin ya fita daga cikin babi na mu'raba da ya shiga babi na babuliyya baya cikin abin da muke magana a kansa a takaice dai wannan shine abin da ya shafi darasin yau na na'au wato cewa wurare daban ma ta zanto alama na rufa a wurare ne guda nawa guda hudu wuri na farko al-ismul mufrad wuri na biyu jam'u taksir wuri na uku jam'ul muannath salim wuri na hudu ال- الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء جميل جدا ina son ku yi muzakaran wannan sosai idan mun zo darasi na gaba za mu yi wannan tamrin mai tsirtsinki yadda muka yi keke da keke ana ba da ansa kowa a tambaye a kan a ce ya daga hannu ko a yi tambaya wanda yake ya sani ya daga hannu don kada ke zan yi tambaya haka wani ya tsorata ya ke zuwa a asirin ka na rufe insha Allah insha Allah kawai za a ce me kaza wanda zai ansa sai ne sai daga sai mu yi su da baki tunda mun yi wancan a rubuce kuma na ga wancan tamrin da aka yi galibi ya yi kyau insha Allah to kamar yadda na faɗa tun daga malam Muhammad ya zo sai mu bari dama ya dan yi mana nasiha na san lokacin sa gurare ne amma dai mu karu da dan nasiha da zai mana kuma kofa a buɗe take na duk abin da ya dace ya faɗa mana eh eh duk da haka wallahi ba dai yanzu ba sai dai in bincika ma darasi ne gaba amma kar ka manta sakran yakan zanto jam'in sa sakara yakan zanto sa- yakan zanto sukara yakan zanto sakra to sakara din ni da ya kace ne jam'i ne kuma jam'i ne